إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بتقوى الله عز وجل فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية المكررة عباد الله إن المساجد أو إن للمساجد دورا عظيما في حياة المسلمين وأيضا أنها بيوت الله وأفضل البقاء على وجه الأرض في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يكافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عباد الله فإن المساجد تتغير أحوال الناس من الشقاء إلى السعادة وتعالج القلوب حيث تجعلها رقيقة سليمة بأمر الله ومحبته للآخرين فإن المساجد تتنزل عليها الرحمات وتضيف عليها الملائكة بأجنتها وهي أماكن المنافسة في الخير وأن المساجد خير الأماكن لتربية الأمة الإسلامية فإنها تلقى على الحاضرين دروسا متنوعة في الدين والأصول والأحوال والمعاملة لأنها خير مؤسسة والهيئة لإصلاح المجتمع المسلمين فلا يمكن إصلاح المجتمع إلا بدورها لأنها تربي تربية متكاملة عباد الله وعلى المسلمين أو في عملية المساجد بعد أداء الصلاة إنها تقام بجمع الشمل الأمة وتجمع قلوب المسلين على المحبة والإهترام والإهياء روح الإسلام فيما بينهم عباد الله والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة الأولى للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفيه يحفظون القرآن وفيه مركز في بيان الوحي وفيه تطردون السؤال وتخرج علماء الكبار من الصحابة والتابعين والمسجد عباد الله مركز لتربية النفوس وتعلم أزوارها الحلم والرفق والبعد عن القساوة والشدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عربي فبال في طائفة من المسجد فزجره الناس إلى آخر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثرين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو أقام الصلاة وآتى الزكاة فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمن يوم الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan abdullahi farin jakada bawan allah ne manzon allah ne wanda ya zuwa duniya da alkur'ani da musulunci gaba daya wanda ya bi shi ya tsira wanda ya saba masa ya halaka ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kadai ke bashi da abokin tarayya a sammai da kasai muna sake maimaita wannan shahadar akan annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne ya ƴan uwana masu imani masallata masu albarka da karamci ba sani kan cewa babu zance mafi zama gaskiya kamar alkur'ani mai girma babu kuma shirya da ta kai shirya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakanan babu wani shari da ya fi abin da aka kagaye cikin addini ke amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makomarsa zuwa ga gidan wuta Allah ya tsare bayan Allah mu sani cewa muna cikin wa'ansu gwalagwalan kwanaki a cikin wani wata wanda babu irinsa a watannin shekarar musulunci shine wata Ramadan mai tarun albarka a yau dinnan juma'a ta yi daidai da goma sha tara ga wannan wata na Ramadan wanda yau ɗin nan an jima kaɗan za mu faɗa daren ishirin ga shi wannan wata ɗin wanda a takaicen takaicewa malamai suna cewa shi ramadan dukkansu alkhairi ne amma kuma ana tafiya alkhairin iya ƙaruwa ana yin gaba alkhairin iya ƙara yawaita malamai suna cewa tun ran ɗaya ga ramadan har yau a kullum Allah iya ‘yantawa da gafara adadi marar iyaka ga bayinsa da suka cancanci uba ya kai su gidan rahama. Amma idan goman ƙarshe ta shigo, to wannan adadin da aka yi a goma ta ɗaya da goma ta biyu, to sai an lullunka shi a goman ƙarshen wannan wata. Sau da ka mu tashi mu dage ya ‘yan uwa. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ce idan wannan goma ta shigo, ishtadda ma'izara wa aikaza ahala wa ahya laila manzon Allah iya ƙara ɗamara idan goma ƙarshen Ramadan ta zo sannan yana ta da iyalansa duka sannan kuma yana raya dararen gaba ɗaya goma ce wanda ba ta bacci bace ba ta hutu bace a cikin wannan goma mai zuwa ake sa ran dacen lailatul qadr wanda Allah ya ce dare ne guda ɗaya amma ya fi alkhairan watanni dararen watanni guda dubu idan kai dacen lailatul qadr a rayuwanka to sai ka yi ibada ta shekara tamanin da shida da wata hudu ba ka samu ladan da ka samu a laitul kadar guda ɗaya ba saboda ka mi ƙoƙarin neman ta inji manzan Allah a mara ta wannan goma ɗin daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 mi ƙoƙarin raya jiraren gaba ɗaya da aikin alkhairi domin mu yi dace da wannan laila wanda take da tarun albarka Qur'ani ya ce lailatul qadr khairu min alf shahr Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana gamu da katar da rizkar wannan dare mai albarka duk irin abin da Allah yake rabawa bayin sa na alkhairi a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki duk irin kyautar gafara da yantawa da rahama da jinkai da falala Allah mana roƙo ka samu cikin bayin ka zaka ba su wannan Allah ka sawa mun dace za mu ƙara dacewa a wannan wata a gurguje ƴan uwa wannan masallaci namu masjidus sahaba wanda yake wannan unguwa ta nasarawo a wannan ma'aikata ta matsar man gida da casar shinkafa a nan fadar jihar gombe a nigeria a takaice za ta yi magana game da dauri na masallaci a musulunci masallaci shi ne muke shiga muke ibada gama ɗaya daga ciki muna ciki a yanzu kuma gune da ya kamata musulmi ya san darajarsa ya san faralarsa duk faɗin ƙasa ba inda Allah ya fi ƙauna kamar masallaci ba wani gu ko da ɗani ɗaya a bayan ƙasa inda Allah ya fi ƙaunarsa a gunsa kamar masallaci babu shi ya ce a habbul buƙa ilallahi masajidu wanda Allah ya fi ƙauna duk faɗin duniya su ne masallatanku ya sa farkon ɗakin da ya fara sa mala'iku su azhar sahinsa shi ne ɗakin ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin nas lallabi bi bakkata sai ce mubarakan wahudan lil alami fihi ayatun bayyinatun makamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nas hijjul bait man istata ilayhi sabila masallaci wani gune da babu irinsa a rayuwa a rayuwar musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga maka ya tafi madina amma da ya je garin madina bai asasa komai ba face masallaci ya fara asasawa ko gidansa da iyalinsa da inda zai zauna da inda zai ajiye kayansa manzon Allah bai magana akan wannan ba ya ce ina za mu samu mu gina masallaci domin shine rayuwa ba ta yi wasi da shi shine sha'air na nuna kan cewa musulmai suna da yancin yin bautar Allah saboda ka masallaci ya yan uwa wata buƙa ce wani gune wanda alkhairinsa iya da yawan gaske kuma haka nan masu raya shi da kula da shi Allah ya tabbatar da alkhairin su a gunsa masani Allah ta'ala yake faɗa yan uwa cikin alkur'ani mai girma yake cewa fi buyuti na azin Allah a wasu ɗakuna da Allah ya ba da izini an turfa nan malamai sun yi fasara guda biyu wa'an suke ce an turfa al-aswad bil wa'azi wan nashida wal irshad a daga sautuka a masallaci wajen nasiha da fadakarwa da wa'azi wa'an su kuma sun ce an turfa abuniyanuha a daga harsashin masallaci a duk inda kake ga hango ga manarar masallaci can wa'an su aka suka fasara wannan aya to duk kowanne ma malami sun ce ya halatta a azhar sashi masallaci a adon tashi ai sama da shi daga ko ina kaga alamar gumbautar musulmai ga ta can kuma a dinga jin sauti iya tashi a masallaci ana qala Allahu qala rasul shine an turfa Allah ya ce wa yuzkara fi hasmu ku dinga ambatan sunan Allah cikin sa yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal a dinga yi wa Allah tasbihi safiya da marice sai Allah yake cewa rijalu ba masu wannan aiki facewa an su mazaje a cikin mazaje Allah ya ce rijalun bin nakira bi takrimi wa ta'zimi wal ijlal dan domin duk wanda zai mai da rayuwarsa masallaci to Allah ya kira shi namiji ne shi Allah kuma iya jinjina masa sai ya ce rijalun la tulhihim tijara wa ansu mazaje ne wanda kasuwanci bai dauke musu hankali wala bai'un an zikirillah siye da siyarwa ba sa hana su yin ibada cikin masallaci da raye masallaci duk inda ake kasuwa ka ce hayya ala sala za su rufe su tafi masallaci to irin wannan bayi su Allah yake jinjinawa la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqami sala wa ita'i zaka sai Allah ya ce kafuna yawman tataqallaw fil qulub wal absar suna jin tsoron wani yini wanda zukata da idanuwa suke walkatawa ma'ana suke shiga cikin halin tasku idan ba su je wa Allah da imani ba mu sani ya uwa masu albarka masallatai su ne suke caccanje halayen mutane daga tsiyataka da kasancewa bayin Allah wanda Allah ya fishi da su zuwa ga mutanen kwarai da Allah yake da su wannan iya ɗaya daga cikin daurin masallaci duk wanda ya gyaru daga da zuwa yanzu akwai gudunmuwar masallaci a cikinsa masallaci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci duk abin da ka sani a masallaci ake yinsa nan ne gun ibada nan ne gun administration nan ne kotu kai hatta masallaci ya zama prison an taba daure Usama Umama bin Usman duk abin da ka sani lokacin manzon Allah farko a masallaci yake nan ne gun sulhu nan ne gun shari'a nan ne gun gudanarwa nan ne gun karatu nan ne gun ibada duk rayuwar musulunci ta fara daga masallaci yasa gu ne wanda ya dau gabaran tarbiyyantar da al'umma da gyararsu da maidanin su mutanen kirki da maida su mutanen kwarai bayan da suna halayya marasa kyau wato alijul kulub masallaci shine gun warakar zuciya asibiti ana zuwa domin a samu lafiyar gangar jiki amma kuma inda ake waraka daga cututtukan zuciya masallaci ne cutar hasada cutar munafinci cutar mugunta cutar kaza da kaza da kaza wannan amradul qulub din nan ba gunda ake samun maganin su illa masallaci a masallaci zukata suke waraka ake samun kalbun salim wanda ke amfanar mai ita a lahira ta kai shi aljanna to a masallaci iya ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen warakar cututtukan su zuciya ta ji aluhara kika salima da idan zuciyar bawan Allah tana cikin zukata masu tauri masu girman kai to masallaci sai mai da ita raƙiƙa mai taushi mai meƙa wa Allah wuya mai dada hukuncin Allah bi amrillah wa muhabbatil aqrib kuma da in iya kyamar mutane rayuwarsa a masallaci sai ta sa yana son al'umma mu sani ya uwa masallatai ta tanazzalu alaiha rahmat rahmar Allah tana sauka a ciki yanzu nan haka muna karkashin umbrella ta rahmar Allah manzon Allah ya tabbatar da wannan duk mutanen da suka haɗu a masallaci suna muzakarar addini suna karanta alkur'ani suna bayani ana ganewa to Allah ya musu alƙawarin abubuwa guda uku na farko mala'iku za su yi surrounding sagaye masallaci na biyu rahama za ta dinga sauka daga sama tana lullube mu daga sama abu na uku kuma Allah zai ambaci kowa a fadarsa wane dan wane jikan wane yanzu aka iya masallaci kaza iya sauraron kutuba haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga ba gunda zaka je ka samu wannan alkhairin a duk duniya in ba masallaci ba anan kadai ake samu wannan alkhairin mu ci gaba da kulawa da masallatai ƴan uwa maraya su da ibada da ambaton Allah da raya su da karatuttuka da kula da tsaftace su da gyara su bayan haka masallatai gune na kai komowar mala'ikun rahama ma'aikin Allah ya bada labari cewa juma'a irin wannan duk wanda ya zo masallacin juma'a a sa'an farko za a ba shi ladan kamar ya yi sadaka da raƙumi in ya zo a sa'a na biyu za a ba shi ladan kamar ya yi sadaka da saniya in ya zo a sa'a na uku za a ba shi kamar ladan ya yi sadaka da rago har zuwa kaza har zuwa kwai manzan Allah ya ce mala'iku suna kofar kowane masallaci suna ɗaukar rekod na duk wanda ya zo ga lokacin da ya zo ɗan wane jikan wane an ce idan liman ya shigo to za su naɗe wani rajistar za a zauna su suna sauraron kutuba haka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kaga in ka zo masallaci kafin liman ya zo to tabbas kana cikin rikodin ɗin mala'iku na yau za su kai ka zuwa ga fadar Allah ba inda za ka je a rubuta sunanka a kai ka fadar Allah in ba masallaci ba babu inda za ka je a wannan duniya to masallaci iya da wannan dauri iya ba da wannan gudunma ya uwa masu albarka masani ya uwa masallatai masallatai iya cikin gunda mala'iku rahama suke zuba fukafukansu domin rahama ta shafi dukkan wannan al'umma kuma ita ce gurabe da ake son a yi munafasa fil khair gasa ta alkhair a masallaci anan ake gasa haddace alqur'ani anan ake gasa zuwa a samu sahun gaba anan ake gasa taimakawa al'umma anan zaka ce wani je ya ciyar da mutum goma yau mutum 20 zan ciyar wannan gasa ta halatta fastabiqul khairat ku dinga gaggawan aikata alkhairi inji Allah to a masallaci aka yadda kai gasa da wani ta alkhairi haddin alkur'ani neman sahun gaba neman kusa da liman neman kaza neman kaza duk a masallaci an yadda ayi wannan musan ya uwa masu albarka masallatai khairul amakin litarbiyatul umma ita ce ku mafi alkhairi wajen tarbiyyantar da al'umma fa inna tulakka alal hadirin durusan dan domin duk wanda yake zuwa masallaci musamman irin wannan namu wanda suka ciga da karantarwa da darasi majiyansa za su jiye masa darusa mutanawwi'a darusa mabambanta juna a satin da ya gabata babban malaminmu malam aminu ibrahim daura ya waye kuzuba a yau kuma allah bai kaddari malam abdallah gadon kai ya zo ba shi ma allah ya kawo wata jarraba wata jinya allah ya baci lafiya to gurabe ne wanda in dai kana zuwa zaka karu da darusa mabambanta juna ga tafsirai da ake yi ga nasihu da ake ga darusa da ake kafa ramadan anan zaka ji halal zaka ji haram zaka ji daidai zaka ji ba daidai ba zaka ji abinda ubangijin ka ya halatta ma zaka ji abinda ubangijin ka ya haranta haramta ma zaka ji abinda ubangijin ka yake so zaka ji abinda ubangijin ka baya so a masallaci ake samu wannan musani ya ƴan uwa masu albarka daga cikin darusan da ake bayarwa a masallaci akwai abin da ya shafi addini akwai ya ma tsarki alwala sallah jam'i sahu da sauransu masallaci ya kunshi wannan wal ahwal da yanda zaka zauna da kai da iyalanka da makotanka duk masallaci ya koya ma wannan wal mu'amala din da za ku rayu mu'amala a matsayin ku na halittun Allah bayin Allah ku rayu wane kare cutar da wane su wane kansu cutar da wane duk a masallaci ya koya ma wani musani ya uwa masu albarka masallaci khairu mu'assisa ita ce mafi alkhairin duk wani foundation da ake a duniya to assasa masallaci ya fi kowane alkhairi wal hay'a da wata organization da za ta yi wani aiki na alkhairi to bayan masallaci take lil islahi lil mujtama' wajen gyara rayuwar al'umma ba la yi mukinu islahu lamujtama illa bi dauriha duk inda al'umma suke ba yanda za a yi su gyaru su zama mutanen kirki mutanen kwarai in ba gudunmuwar masallaci ba zai yi ba ƙarya ne ɓata lokaci ne kawai za ku gaskata ni akwai ƙura da take tasowa a wannan ƙasa shekarun baya da har yau ɗin ba ko gwamnati ta tunzura mutane ko an so a ƙabila su zalunci wata ƙabila musamman mu hausa fulani musulmai sautari ana lakace mana hanci misali da zai fitowa fili shekara uku zuwa biyu baya an yi wata guguwa da taso daga kudancin ƙasar nan ta end of sars wata rigima da wa'ansu ƙabilu wa'ansu jihohi suka ce ba sa son wa'ansu rundunar 'yan sanda ta gwamnati tarayya ba sa so suna da 'yanci 'yan ƙasa ne su nuna ba sa so in gwamnati ta gaya akwai yiwuwar ta janye ta janye don masarar al'umma to amma me ya shafi malam bahaushe za a kona masa motarsa za a kashe mai ɗan uwansa don ana bore ba a son wa'ansu runduna na 'yan sanda a gwamnati kun tuna da abin da ya faru motocin mutanenmu nawa aka kone a kudu dukiyarsu nawa aka kone nawa aka kashe mu ba mu da wanda suka iya wannan aikin ne muna da su me yasa ba a yi ba malamai suna cewa karmi ta da tarzoma da zanga-zanga ba aikin musulmai bane ba aikin ahlus sunna bane wannan kawai ya isa ya sa gwamnati ta gane ba ta da abokan aiki illa malamai tun zirar da matasa suke yi lokacin zaɓe lokacin da zanga-zanga wallahi nake faɗa muku in ban da darajar malamai da za su sa su a gaba su faɗa musu kuma su ji da yanzu wani labarin ake ba wannan ba to malaman a ina za su yi da sabon a masallatai ne kun ga masallatai su ne saka ɗau namba ta ɗaya wajen haifar da zaman lafiyar al'umma da gyara su da inganta su da haƙurƙurtar da su akan abin da bai kamata su ɗau mataki ba da barwa Allah al'amarinsa da neman hukunci da ɗaukar mataki daga Allah subhanahu wataala to a masallaci ake samu wannan shine ku mafi alkhairi wajen tarbiyyantar da al'umma da gyara su al'umma ba ta gyaruwa in ba gudunmuwar masallatai musulmi ya uwana masu albarka daga cikin ayyuka da masallatai suke a musulunci bayan gabatar da salloli biyar a dare da yini to masallaci iya haɗuwa wajen ɗinki araka da ake samu na musulmai daga cikin amaliyatul masjid idan an san wane da wane shedan ya shiga tsakaninsu su wane da wane babu daɗi akwai matsala ta shedanci to a samu an su abota hankali a masallaci su kira da sulhuntarsu wannan iya cin aiki masallaci a sulhunta waɗanda suka samu matsala a taimaki masu rauni a yi wa masu buƙatar wa'azi wa'azi a kai wanda za a kai makaranta a kai wanda za a kai wajen koyon sana'a duk in mun gane aikin masallaci a musulunci duk iya haifar da wannan a matsayinka na ɗan kasuwa babba kana da ikon ɗaukan yara goma aiki karkashinka samu liman samu shugabannin masallaci a yi nazari cikin ‘ya'yanmu na ‘yan masallaci abin ‘ya'ya guda biyar zan ba su sana'a malami ne kai a jami'a kana da damar bawa yara admission guda goma ce a baka guda biyar a masallacinka wanda aka yi da ɗabi'a su da hankalinsu sun cika requirement za ka samu musu admission a masallaci ana wani Allah ya baka ofis za ka iya ɗaukan mutane aiki je ka masallacin unguwarku a bani yara uku hudu zan ba su aiki a gwada wannan a ga yadda al'umma za ta gyaru shi wanda ka yi wa wannan idan ya girme ya zama wani sai ya linka abin da ka yi masa da haka al'umma za ta gyaru kar mu bayyana masallaci ko mu shiga mu sallah mu fita wannan ɗaya ne daga cikin ayyukan masallaci ya zama to gun gyara al'umma gun sulhu gun jawo ci gaba gun haɗin kai gun taimako gun cicciɓa na ƙasa gun yin nasiha gun dakasar da mutumin banza gun takawa azzalimi burki duk a masallaci ana wannan a musulunci wanda musulunci in ya dau wannan salon to babu shakka masallaci zai ba da daurin da ake so ya bara a cikin al'umma amma kar mu dau masallaci kawai mu zo mu sallah mu fice wannan takaitaccen aiki muke biya masallaci a irin gudunmawar da yake bayarwa a zamantakewa ta cikin al'umma mu sani ya uwa masallaci iya dasa soyayya wa 'ya'yansa za ka ji ina kana so na ina son ka a masallaci ina kaunar kana kaunata zan je gidanka in wani biya ta so ma za ka je gidana duk masallaci ya haifar da wannan wal ihtiram da girmama juna wa ihya'u ru'ul islam fi ma bainahu masallaci iya raya ru iya raya iya raya zukata da rayuka na masallatan wannan yake masaniya ƴan uwa masu albarka masallaci shine makaranta ta farko lokacin manzon Allah duk wani sahabi lokaci yayi fice wajen karatun ƙur'ani irinsu irinsu ubayu bin ka'ab irinsu abdullahi dan abbas irinsu abdullahi dan mas'ud irinsu abdullahi dan umar irinsu usman bin affan duk masallaci ne ya haifar da su ba wata jami'a da suka je suka yi karatu a masallaci suka irinsu malamin hadisi abu hurairah Allah ya kare da shi irinsu malamin fiqh mu'azu bin jabal duk a masallaci suka yi karatu masallaci ne ya kyankyashe su ya haifar da su duk wani wanda ya zama malami a waccan duniya har zuwa jili na tabi'ai bayan sahabbai to a masallaci ya kamata shine jami'a mafi girma a wajen koyar da dokokin addinin musulunci duk wani sahabi da ya shahara to a masallaci ya karatu kusan da wannan wa fihi yahfazuna alquran a cikin masallaci suka haddace qur'ani wa fihi markaz fi fi bayanil wahyi masallaci shine gunda ake fassara wahyi idan Allah ya sauko wahayi daga sau mala'ika jibril ya zo to gunda ake fassara shi a masallaci a masallaci za a ji an ce Allah iya son kaza Allah baya son kaza Allah iya so ai kaza Allah baya son ai kaza a masallaci ake wannan fasara a masallaci ake jefawa manzon Allah tambayoyi kaza da kaza me hukunci su wani sun yi kaza me hukunci to amsar da manzon Allah yake bayarwa 90 cikin 100 a masallaci yake bayarwa a masallaci yake bayarwa duk abin da za a ce ya haramta ya halatta mamba'insa tushensa daga masallaci masallaci ya fidda kibar min ashaba wa tabi'in sun zama fitilu masu haske a duniya masaniya yan uwa masu albarka masallaci wani markazi ne litarbiyatul nufus wajen tarbiyyantar da rai a gyara shi ya saitu wal ilm wa ta'allumu zuwaru al masallaci iya koyar da ma'abotansa haƙuri duk mutumin da ya nace ya zama full member na masallaci zai koyi haƙuri za ku yi jiran liman za ku yi jiran sallah za ku yi kaza masallaci iya koyar da haƙuri ya uwa iya sa ma zuciyarka ta yi laushi ta zama to mai karɓar saƙon Allah ba ba fargaba ba shakka ba taraddudi masallaci iya gyara zukatan mu abotansa iya sanya rifiki tausayi tsakanin wannan da wannan iya gusar da bushewar zuciya fushi saurin hancini saurin fada to yawan zuwa masallaci iya kora wannan wa shidda da tsanani akwai hadisi na Abu Hurairah Allah ya kare da shi yake cewa wata rana muna zaune cikin masallaci sai ga wani balaraban kawai ya shigo iya zuwa ko sai ya samu guye tsugun da yake fitsari a masallaci sabai suka mai tsawa sai manzala ce la tadrimuhu ya lishi ya lishi fitsari yake fa manzala ce na sani ku ya lishi sai da ya gama fitsarinsa kaf sai manzala ce ku ebo ruwa ku zuba agun sahabai suka zuba ruwa a wannan gwafi tsari sai ya kira wannan balaraban ƙauye da ya zo ya fi tsari a masallaci ya ce kasan nan ina ne ya ce masallaci ne ya ce kasan ɗakin waye ke mazala ce ɗakin allah ne ya ce a matsayinka na musulmi ba inda ya kamata ka kula wajen tsabtacewa da gyarawa kamar wannan gunda za ka kwanta ka yi bacci bai kai wannan gun kima abunka ba matsayinka na musulmi wannan bawan allah ya fahimci manzon allah domin ya mai magana polite manner ya fahimci maganar ya ba shi kalamai sun raba zuciyarsa daga bakinsa ya ce allahun marhamna bi muhammad wala tarham ma'ana ahad ya Allah idan ka tahi rahama da jin ni da muhammad kawai za ka yi wa amma sauran mutane duka kyale su domin sun mai sun mai abin da lafazi mai kaushi sun mai tsawa bai ji daɗi ba amma mazan Allah ya bi shi ta hanyar da ya dace kun a masallaci ana koyan ritu ana koyan ana koyan taushin zuciya masallaci ba gun fada bane ba gun hore kwanji bane ba ba gun haka bane akan sahu ko kan gubukar ajin muryar ka na fada kowa ya zo neman rahmar Allah ne kowa dan uwan juna ne wani bai fahimta ba ka fahimta fahimtar da shi wani bai gane ba ka gane ka ganar da shi masallaci ba gun hanci bane ba ba gun hanci bane ya yan uwa a gyara mu zamto zuciyar mu a masallaci ta shan bamban akan ko ina wajen taushi da san al'umma da sanya musu rahama akwai wani hadisi manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mu annabawa in ji shi an turo mu yasire don mu zanto muna sauƙaƙawa mutane ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bawan Allah da ya zo masa da azumin Ramadan yace halakatu ya rasulullah manzon Allah na halaka sai manzon Allah ce me halakar da kai sai ya ce na je na afkawa iyali na wajen biyan bukata da ranar Ramadan haka ne manzan Allah wanzan sabai akwai gaskiya babu na birci abin da yi zahiri yake faɗa manzan Allah sai manzan Allah ya ce to kana da baiwar da zaka yanta yace wallahi manzan Allah bani da ita zaka iya ci da miskinai guda 60 yace wallahi manzan Allah bani da iko haka yace zaka iya yin azumi 60 akan wannan laifin yace to manzan Allah azumin wata ɗaya ma ya gagara ballata na kwana 60 ai ba zan iya ba ya rasulullah yace to shikenan zauna gefe ga yadda Allah zai ana zaune sai ga wani ya kawo zakka ta dibino za ta ishi kafarar wannan bawan Allah sai manzo Allah ya ce ya ka zo da yazo ce to ga wannan ka je ka sadakarwa da miskinai a matsayin kafararka sai ce manzo Allah ai duk Madina ba da ba gidan da yake da bukatar abinci kamar gidana maka ba gidan da yake da bukatar abinci a Madina kamar gidana manzo Allah ce haka ne yace haka ne yace to dauki ka je ka ci da iyalinka ya maka fara a gari ku duba yadda ake koyan sauƙi a masallaci ya uwa ake koyan tausayi a masallaci ake koyan jinƙai a masallaci ake koyan rahama a masallaci a nan ake samun jinƙai da rahama kai Allah fa cewa ya yi ko da kafiri ya zo neman mafaka masallacin ku ba bai mafaka wa in ahadun minal minal mushriki na sajaraka sai ce fa ajiru wani ya gudo za a kashe shi ba musulmi ba ya zo ce ku bashi mafaka a masallaci Allah ce ku bai mafaka ba fa dan uwanka musulmi ar ne an ce ka bai babuka masallaci hatta ya sama kalam Allah har ya ji zancen Allah har ya ji musulunci har ya fahimci musulunci saboda masallaci iya bada gudunmawa wajen taushin zuciya da ainihin zuciya ta zama to mai sanyi salima mu sani ya Allah ya uwa masu albarka Allah ta'ala ya ce inna ma ya amuru masajidallah duk wanda kaga iya raye masallaci ya damu da masallaci to Allah ya ce man amana billah ka lissafa ya cikin masu imani ga Allah duk mutumin da damuwarsa masallaci Allah ya ce ba mai damuwa da masallaci a cikin musulmai illa man amana billahi sai mutumin da yake da cikakken imani da Allah wal yawmil akhir yake da cikakken imani da ranar alkiyama wa iqamis sala iya cikin masu tsayi da sallah masu ba da zakka iya cikin walam ya kashe illa Allah iya cikin wanda baya tsoron kowa sai Allah haka Allah ke bada shaida mai rayu masallaci Allah ya ce fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin irin waɗannan mutane ya kusata Allah ya jefa su cikin shiryayyun mutane Allah ka samu daga cikin su ya rabbal alamin da ƙarshe ya uwa Allah iya ce dukkan masallacin da aka kafa harsashi sa kan takawa daga ran da aka fara gina shi to wannan masallaci a haƙu an ta kuma fihi shi ne ya fi cancanta ka nemi ka dinga ibada a ciki ba masallacin da aka yi don gasa ba ko don kishi ko don manufar siyasa ko don uzura wani ko don da husha hushi ga wani duk masallacin da ya ɗau wannan sharaɗin to ya kuce layi amma a yi masallaci don Allah don raya musulunci don haɗin kai to irin wannan masallaci Allah ce shi ne yake buƙatar aji a raya shi fihi rijalun yuhibbuna an yatadaharu a cikin su ne ake samun mazaje suke neman tsarkakuwa a gun Allah wallahu yuhibbul mutahhirin Allah iya san masu tsarkaka Allah ka samu cikin su Allah ka samu dace da alkhairi Allah ka samu dace da rahama da jin kai daga Allah Allah kai mana albarka da rahama da ƙarshe wannan masallaci mu duk yan kasuwa ne suka cika shi akwai wata sako guda ɗaya da zan isar da shi cikin minti ɗaya insha Allah wanda duk wanda yake kasuwa iya neman alkhairi da riba da ci gaba kuma duk inda ɗan kasuwa ke baya san hasara baya san faduwa kowa haka yake a rayuwarsa haka Allah ya yi mu muna son ci gaba ba mu son ci baya to a musulunci manzon Allah ya ce in dai ɗan kasuwa ne kai kake san alkari da riba da alkari da albarka to manzon Allah ya ce abu biyu za ka yi abu biyu kawai za ka yi albaya ani fil kiyari malam ya tafarraka iza sadaka wa bayyana idan kai gaskiya a kasuwar ka rike gaskiya sannan kai bayanin duk abin da yake cikin kayanka na siyarwa kai bayani ga mai siya karka ɓoye mai karka mai ha'inci to manzo Allah ce buri ka lahu mafi bai in ka rike wannan abun guda biyu albarkar abun Allah take yace zai baka kai gaskiya sannan kai bayani in kayanka da illa to kace zaka sai amma akwai illa kaza ba akwai abu kaza amma dan ka sani da faɗa ma in yace eh na yadda haka ran siya fadilahi alhamd in yace a marar irin wannan mai iri kaza da kina ba irin wannan ba kace dai ka je wajen wani kai wannan ka dole ka dau wannan banwalan ka gani wallahi nan da wata kaɗan sai Allah ya samu albarkar rayuwarka kar ka yadda da ƙarya da haici a kasuwa yayi albarka suke yi duk yawan abun da za a tara ba zai albarka ba ko manzon Allah kice in ƴan kasuwa suka yi ƙarya suka ɓoye aibi ba su bayyana ba muhiqad barakati bayyihima albarka sai Allah ya shafe ta ba za a samu albarka ba Allah ya samu dace Allah ya mana albarka mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولا تعمرنا اللهم اجعل ولاتنا في من كافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين الله كأنت مؤمن وتعالى الله الله كجكم كمان رحمه Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu Allah ka gafarta mana zulbanmu Allah ka shirya da mu da yaranmu Allah ka dora mu a tafarki madaidaici Allah ka dora mu a hanya ta kwarai Allah ka hada kanmu akan alkitabu wa sunna Allah duk abin da yafi karfin mu Allah kai mana maganin sa duk alkhairi Allah ka hada mu da shi ya rabbal alamin masu kuncin rayuwa suke fama da kuncin rayuwa ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan kuncin rayuwa Allah duk wannan tsada da ke damun bayan ka ya Allah ka kama na karshen ta ya Allah ya Allah ka sanya mana albarka a rayuwarmu ka sanya mana albarka a gidajenmu ka sanya mana albarka a kasuwancinmu ka sanya mana albarka a gonakinmu da masallatayyarmu Allah duk inda muke Allah ka haɗa mu da albarka Allah duk inda muke Allah ka haɗa mu da alkhairi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah masu yawa wannan masallaci hidima Allah ya saka musu da alkhairi tun daga asasa gina shi har yau duk wanda ya bada gudunmawa ko ta shawara ce Allah ka samu haɗu da hiya aljanna Allah kai mu aljanna gaba ɗaya Allah ka yafe mana bayan Allah mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara da wannan inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkum ar-rahman